أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم من ولا لتافي نتائبة القراء زامو دورا دقا إندا مكقوانا زامو تاشا أشافي نتلاتين دقاء izinullahi lahu wa li ashabihi bil qital sallallahu alaihi wasallam izinin da Allah yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yaki saboda idan ban manta ba tunda muka fara karatunmu tun daga farkon fara musulunci da duk abubuwan da suka faru suka faru har aka yi hijira Allah bai yi izinin ayyaki ba saboda haka sai da aka shekara kusan goma sha uku ana cutar da sahabbai Allah bai ba da izinin ko da zagi a rama ba, saboda haka kafirai sai da suka shekara sama da kusan shekara goma sha uku aka yi ana cutar da ma'aiki, saboda idan muka kalla daga annabta sai da aka kusan shekara goma sha hudu a makka ana cutar da musulmi shekara goma da wani abu aka yi a makka ana cutar da musulmi Allah bai ba da izinin arama ba sai da har aka dawo madina aka dawo madina tukun Allah ya yi izinin ayyaki saboda haka duk abin da musulunci zai yi wa kafirai to kamar ɗaukan fansa ne saboda haka Allah ya ba da izini Allah ya saukar da aya uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ce yayi izini a waɗanda ake zalunta su to salama Allah mai iko ne zai ba su nasara zai taimake su kuma idan ban manta ba a baya mun ji abubuwa da yawa na zalunci da aka yi wa sahabbai to shine ce qauyal mustafa bi sahabin bal sahabu bihi bal bi rabbihi aqwiya'u qauyal mustafa al-Mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam kauya ya karfafa bi sahabin da sahabbansa annabi ya samu karfi ya karfafa da sahabbansa a Sheikh Yusuf Annabi ya ce bali sahabu bihi yace kai bari ma su kunkaji as-sahabu su sahabban ne kauya suka karfafa bihi da annabi ba wai zaka ce annabi ne ya karfafa da sahabban ba a'a su sahabban ne suka karfafa da annabi tunda ba dan annabin bane ba zai iya ba su iya ba yace kai bal yace bari ba a ƙauya'u annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a ƙauya'u sun karfafa ne bi rabbihi da ubangijinsa mana duka karfin Allah ne azina Allahu bil qitali wa minhu nasru qallat aw jallat al a'da'u azina Allahu Allah yayi izini shi ma wanda yake da bugun mu na gida gyara azina Allahu Allahu ba Allah ba Allahu rufu'a saboda Allahu shine fa'ilin karatun azinallahu Allah ya yi izini birkitali da yaƙi, wa minhun nasu kuma taimako yana daga gare shi, ƙallatil a ada'u, maƙiya sun yi kaɗan, aujallat ko sun yi yawa, wa minhun nasar da taimako yana gare shi. Allah ya ba da izini a yaƙi, cewa ko maƙiyan suna da yawa ko kaɗan ne, to taimakon daga gare shi ne shi wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Ba'aduhum lin nabiyyi asgawa ba'adun lisuwar saifi malahu isga'u to ba'aduhum sashin wasu daga cikin mutanen makka ko kace kafirai na duniya ba'aduhum sashin su asga sun yi sauraro ko sun karkato lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta kenan wasu da aka yi musu wa'azi suka musulunta wasu kuma da suka ga mu'jiza suka musulunta wasu kuma zumunta ta sa suka musulunta wasu kuma kyautatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ne ya sa suka musulunta shi yasa ce ba'dhum sashin su asga sun karkata linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun musulunta shi yasa ce ba'dhum wasu ayar qur'ani ce ta musuluntar da su suna cikin ba'dhum din wasu zumunta ce ta sa suka musulunta irin su sayyidina hamza sayyidina hamza ya zo wucewa ne ya je farauta ne ya dawo ya zo yana ta ba da sadin farauta sai wata mata ta ce masa baka ji abin da Abu Jahil yi wa ɗan uwanka ba kaji kaji kaji a nan hamza ya hau zumunta ta motsa ya je ce to ni ma na shiga addinin nasa sai yaya to wasu zumunta ce ta sa suka musulunta wasu kuma kyautatawa ne tsantsar kyautatawa ne ya sa suka musulunta wasu kuma ayar qur'ani suka ji suka musulunta wasu kuma mu'jiza suka gani suka musulunta shine ba'dhum sashin su asga sun karkata lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum wasu kuma daga cikin su malahu isga'u ba za su karkata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su musulunta litiwa saifi in ba takobi suka ji ba irin shine irin su Abu Sufyan su sai da aka yi yaki aka buga aka buga karshe sai da aka zo aka yi fatahu makka aka ce wa Abu Sufyan yanzu lokaci bai yi ba da zaka sallama ka ba Allah yace a yanzu kan ai dole in ba Allah aka ce saboda zaka ba Allah yace ah ai na tabbatar da Allah na ba gaskiya bane shekara nawa muna yaki da kai ba mu ci nasara akan ka ba da Allah na gaskiya ne yanzu a shigo garin nan a mana irin wannan saboda aka yi fatahu makka duk garin da aka bude shi shi da kansa Abu Sufyan yace wallahi ya gane Allah sa ba gaskiya bane yace in da Allah sa gaskiya ne wallahi ba zai bari a masa haka ba yace in da Allah sa gaskiya ne ba zai da a masa haka ba to shine shine to wasu yadda suka ji takwabi tukun shine wa ba'abun wasu daga cikin su lisuwas malahu isga'u ba sa karkatuwa zuwa ga ma'aikin lisuwas sai in ba takwabi suka ji ba كل قوم ياتيهم كل يوم منه شرع أو غارة شعوى كل قوم دكا وسمتاني كل قوم دكا نمتاني ياتيهم كل يوم سيكا شرع منه شرع النبي صلى الله عليه وسلم ياتيهم تنازوا مس كل يوم كو شرانا أو غارة كو كما ياكي sha'awa'u wanda yake mai gamewa ko da yaushe in ma shari'a ta zo shi ne a ta musu wa'azi ko su ji yaƙi wanda sai an musu wa'azi su musulunta to kullum ana musu wa'azi wanda sai sun ji takwabi su musulunta shi kenan ana ta kai musu hari shi ne kulli yomi kowace rana shar'un minhu sharar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tihi mu tana zuwa wa kulli yomin ga mutane au garatun ko kuma yaƙi sha'awa wanda yake mai gamewa kadda annasa bil kitabi wa ba'dul haqqi yakfa in dallatil ara'u kadda annasa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane bil kitabi da alqur'ani mana an yi wa mutane wa'azi da alqur'ani wa ba'dul haqqi sashin gaskiya yakfa yana buya ga mutum in dallatil ara'u idan hankula sun bata abu da yawa na gaskiya ne mutum ya kasa ganewa in hankalinsa ya bata shine kadda annasa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane bil kitabi zuwa ga alqur'ani wa ba'dul haqqi sashin gaskiya ya kafa tana buya in dallatil ara'u idan hankula suka bace idan mutum hankalin sai bata sai ya kasa gane gaskiya amma kuma ya aka yi sharahat fawqa ahmaril matni sumurul taddi hatta bada wa zalil khafa'u sharahat fawqa ahmaril matni eh sharahat fawqa sumurul kaddi mashi kirar kaddu shine sumurul kaddi mashi kirar kaɗu ga waɗanda suka kasa gane gaskiyar kenan saboda hankalinsu ya bata. Sumurul kaɗi mashi kirar kaɗu sharahat to wannan mashin shine musu sharhin wannan gaskiyar da suka kasa ganewa. Fauka a hamaril matni a saman jan matanin wannan rubutun. Hatta bada har sai da gaskiyar ta bayyana kuru-kuru wa zalar kafa'u wannan ɓuyar da gaskiya ta yi ta kau. shine wazala kafa buyan nan ta kau eh daman ya gaya maka cewa wasu mutanen wa ba'dul haqi yakfa in dallatil ara uku wasu daga cikin gaskiya ta kan buye ga wasu mutane idan hankulan su ya bata to sai aka samu sumurul kaddi mashi kirar kaddu sharhat ita ce ta musu sharhi ba da baki aka musu sharhi ba tunda bakin da ayo da baki kan an ja musu aya an ja musu hadisi ai ba su yadda ba to sumurul kaddi ma shi ne kirar kaddu sharahat ita ta sharhin wannan gaskiyar da suka kasa ganewa fauka a hamaril matni a saman jan matanin littafin shi ma wanda yake da bugunmu na gida fauka ahmari ahmari ahmaril matni saboda haka ahmari radin kisra a ƙasa matni ita ma nu'ara wasali a ƙasa saboda ahmar ahmar da ba a yi idafa ba da ba zai sarrafa ba saboda ahmaru irin wannan irin ahmaru irin wannan fi'ilin da suke da irin wannan sunayen da suke da au kamar na fi'ili to ba sa sarrafuwa to irafa ce ta za a sarrafa shi fauka ahmaril matani da ba a raba shi zuwa ga matani ba to da zai zauna a sama ahmari radin kisra al matani shi ma ya sauka kasa saboda mudafun wa mudafu ilayhi ne eh eh shine sumurul kaddi ma shi kirar ma kaddu sharahat ita ce ta yi ta yi musu sharhi ba da baki aka musu sharhi ba mashi ne musu sharhi fauka a hamarul matani saman jan matani na wannan littafin hatta bada har gaskiyar ta bayyana wa zalla kafa'u buyan nan ta kau fassarat lahum qudu da awali fa aqarru an laysa fihi alqata'u to da mashi kirar kaddu ba shi ne musu sharhi ba suka kasa gane gaskiya ko ai an ce mashi kirar kaddu ne musu sharhi suka gane ta ko to sai fassara kuma sannan aka je aka yi sharhi sai a fassara ko to kududul awali dogin ma sunnan fassarathu lahum ita ce ta fassara musu gaskiya tunda wannan duka an an bar maganar fa mutanen da za su ji za su ji alqur'ani su shige ne he wanda suka ji gumurzu to bayan ma shi kirar kaddu shi ya musu sharhi to kuma dogayen ma sunnan ita ce ta fassara musu karatu shine kududul awali dogayen ma sunnan fassarathu lahum ita ce ta fassara musu fa aqarru sai suka yi furuci allaysa fihi kada kada'u eh lalle lalle babu kuskure a cikin wannan gaskiya ba da baki aka musu wazi ba manzo ka ji wata idiyar balaga ba eh sosai fa ka ji wata idiyar balaga fa sosai kuwa saboda haka kududul awali wannan kududul awali rubutun nan irin na masu dogayen masu fassarathu lahum ita ce ta fassara musu wannan karatun fa aqarru da suka ji dogayen masu fa aqarru he suka yi furci Allah sa shi ka dawo eh lalle lalle ba kuskure a cikin wannan gaskiya lalle yanzu kan mun gane aw da hatu li da'inin da ka fahaman da'anatun fi fuadihi na jila'u to ka ji halin da ba ta zauna ba ta kare ba fa da'anatun suka na jila'u wacce take mai faɗi fi fuadihi a zuciyar shi wanda ya kasa gane gaskiyar. Auza hatku ita ce ta ƙara yi masa bayani, bayan an fassara masa aka ƙara masa bayani. Liɗa'inin ga mai suka za ka fahama wanda fahimta sa sai kunci. Ka fahimta? Eh, wanda fahimta sa sai kunci ya kasa ganewa. To, ɗa'anatun sukar mashi, na tila'u mai fa'i fi fu'adihi a zuciyarsa au da hatfu ita ce ta yi masa ƙarin bayani da ɗa'ilin ga wanda ya suka. Sadi at min humul qulubu fasaddat wala ha min min zuba siyufi jila'u sai ka ce qulubu sadi at min humul qulubu eh al qulubu minhum zukatan waɗannan kafara ko waɗanda suka kasa gane gaskiya ta hanyar a ja musu ayar Allah a yi masu nasiha a nuna musu gaskiya a buga musu misali to waɗanda zuciyarsa ta kasa gane gaskiya saboda waɗannan abubuwan ƙulubun minhum zukatansu ne sadi'at ta yi tsatsa to da zukatan nasu nan ta yi tsatsa eh sai ka ce jila'u goge wannan tsatsar walaha ya tabbata min zuba siyufi daga kaifin takwabi yawa saddat da ta tara wannan wannan tsatsa da ta tara zuciyar eh qulubun minhum alqulubu minhum zukatansu sadi'at ta yi tsatsa ne sai ka ce jila'u sukar mashi jila'u yaya wannan tsatsar saddat da ta lullube zuciyar walha ya tabbata min zubar siyufi daga kaifin takwabi zukatan da suka yi ta yi tsatsa zuciyar ta toshe to sai aka je aka buɗe zuciyar da kaifin takwabi rubba saifin muzukama ya sharahu sharhan alimaddini ahmad al-juhala'u rubba saifin kaji har yanzu fa ana cikin wannan aikin rubba saifin da yawa takwabi muzkama lokacin da wannan takwabin ya mike ya sharahu yana yin ƙarin bayani sharhan halin kasancewar wannan takobin da yana yin sharhi alimatul juhala'u sai jahilai suka san dini Ahmad addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takwabi ne tashi ya musu wazi kam qulubin lahum qasat taqaqatha min siyufin lisahibihi qudabau kam qulubin da yawa zukata na kafirai kasat da wannan zuciyar ta bushe kudaba'u masu kuduba ne rakkakatha suka tausasa wannan zuciyar in abu ya bushe kan ba ana dan yayyafa masa ruwa saboda ya taushi ba to kam qulubin lahum da yawa zukatan kafiran kasat da ta bushe kudaba'u masu yin huduba rakkakat ha su ne suka tausasa wannan zuciyar suka yayyafa mata ruwa sai taushi amma fa min siyufin amma fa ba ruwa aka zuba mata ruwan randa ba a'a min siyufin takwabi aka zuba mata ruwan takwabi aka zuba mata li sahabihi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu